bayar ba
cewa ya kai kuɗi kuma har aka gansu wannan shi ne ban gane karmar har aka gansu ba to ya kai kuɗi na neman aure cewa ga dukiya aure ko kuma sadaki ma aka kai to kuma aka hatta wani hanya suka je suka sadu da juna ai na gaya maka ibn al-qasim cewa hudda walau fasha in mutum ya aka ɗaura aure babu shaidu in ya sadu da mace za a masa haddi aka ɗaura ɗin ga shi ga al'ijabu wal qabul ga sadaki amma babu shaidu ya masa haddi don haka idan ya riga ya zo aka ce an kawo sadaki an bayar babu shaidu bai kamata yi haka ba bayan da malamai suka yanke kenan amma mafi yawa ana jin bai ko ake canyi ko bayawa sai mutane su dinga ba da kofa a tafi ana ta abubuwan da ba daidai ba ba a yin haka amma in aka ce mutum ya sami wani abu da ya aikata yana da wata madogara ko shi a ganinsa kaza ne ya sa ya wannan abin to shari'a ta kan iya duba wannan abin nasa duba wannan abin nasa ku shine inda za a samu ciki tunda shi ya ɗauka aure ya yi har ya biya sadaki ya komai to na shine kurin abun duba wataƙila shari'an ta duba za ta iya tabbatar da shi domin da yawa aure aka yi shi gurgun aure in ciki ya samu da ya samu ana iya barin su cewa dan halak ne zai gada za a gaji shi wannan shine abin da ake samu an yi aure gurgu wanda bai dace ba shari'a za ta iya raba shi kafin a tare ko bayan an tare ma to wannan ana iya barin dan cewa na halak ne yadda an kafa an dogara da wani abu akwai wata hujja ya madogara ta shari'a cewa dan adam a lokacin shi yana ganin ba zina yake yi ba ba aikata laifi yake ba yana ganin ya dogara da tawilinsa da nassin da ya fahimta watakila to akan kyale shi nan ma ba za a kyale shi akan wancan din ba shine ina tsammanin da wannan ita ce tambayar to sai wanne to tashin hankali tsakanin masu iyali ita ma haka shedan yake zuwa iyi to a ƙarshe malami shine yake zama gyattabari kanin guguwa shi a je a ɓata al'amura wani ba za su gyaru ba ma kuma sai a to wajen malami a ce a zo a ji ra'ayi kuma sannan harkar auratayya ita ma ta zama jin ra'ayi idan an je wannan malamin ya faɗa fatawa sai a kiyarda sai a tafi gurin wancan aji sai a tafi gurin wancan aji sai an ji mai ɗan laushi laushi wacce ta daidai da abin da mutum yake so to kuma ita zai ɗauka shine to don haka kalmar ba shi ba ita ma ta ce ba ita ba shi ta ta kalma ba ta da wata ma'ana tunda ita ba ta da wani hurumi a cikin wannan kalma dan ta faɗi haka ita ba a kula da magana don ba wani abu da zai taba aure tasa ita ce mai ma'ana dan shine igiyar aure take hannunsa to abinda za a yi sai a duba a wannan nahiyar tamu wannan kalmar me take nufi dan za ka faɗa wa mutum magana sai ka lura da irin wacce take tasiri a ɓangaren su kuma irin ta ake amfani in ka fahimci irin wannan to da ita za ka yanke hukunci yanzu misali a nan kano ka je sayan kosai mai kosai ta zuba maka za ta zuba yaji kai ko baka so a zuba me za ka ce mata karki saka kosai amma akwai na da ke kulki ka zuba a nan dattijo wanda kace mata kulki ka zuba sai ta ce wani mara kunya ne wannan ni za ka gaya wa kul to haka kalmar take saboda haka akwai kalmomi wanda suke da tasiri a guri wanda ko akwai wanda ba su da tasiri a guri to kalmar ba shi ba ita in a bahaushe ifa ta a nan nahiyar tamu me take nufi ko dan uwa da dan uwa sukan faɗi haka aboki da aboki sukan faɗi haka kuma amma a ci gaba da mu'amala to sai a duba idan ta baye cewa an yi haka shikenan kowace irin alaka ta yanke babu ita shikenan in kuma ya fito ya tawil ya ce shi bai na nufin ba shi ba ita a wajen tashin hankalin nan da ake yi ta gani to ya faɗi wannan sai ka bayan da za ka yi masa kuma eh to shi wajen wannan tashi tashin hankulan ba shi ba ita a wannan tashin hankali ba zai take kula ta a wannan abun ba shi ke yana faɗa ka ba ka da yadda za ka yi masa kuma na dole shi za ka tambaya idan ka aje a ta irin ba'arin mu na Najeriya da za a yi kokarin kokari ake kana faɗa kalma kana ba kake nufi ba sai a dinga tura ka wajen wacce za ta wahala kai din ta sha kaza kake nufi ta ba shi nake sai a rubuta maka wannan kuma ce za a hukunta ka akan haka eh ba a yin haka wannan shi yake dubawa kalmomi suna da tasiri a guri akwai biranen da in ka faɗa ba zai haka ba don nan Kano da yawa za ka zo ka faɗi abu in ka tafi wajen sakkwato sai su ji ba tsakaki ji ba tsakaki a gani ba za su fahimta shi wani irin zance ne wannan hatta kaurin nan in muka faɗe shi da sunan da ake faɗa a ƙasan nan tamu nan in ka je ka tsina sai kai kana da batsar baki suke haka za su ji kayi ashar ka gani to da haka dole a dinga la'akari da kalmomi wanda ake amfani da su a nahiya nan Kano akwai kuma mutum irin yadda ya taso da irin al'adar gurin shi san zaka zaka yi abu ka fahimci adabin guri da yadda masu harshe suke amfani da shi gurin da wani bature ya zo nan Kano lokacin muna jami'a muna karanta nazari na harshe da adabi yadda ake maganganu ka gane ɗabi'un mutane sai wani bature ya zo Kano daga cikin wayansu manyan mutanen Kano suka yi masa abin alheri sai duba wani turkeken karansa zai sa su ba to sai mutum ya zama wani iri da bai dinga yanke mutane hukunci ba daidai ba ya so da haka wannan ake ake kulawa sosai shi yasa mafi yawa abu dai wato fatawa ba da ita ake buƙatar mai zurfin karatu da tunani da nutsuwa kuma wanda ya nazari akan yadda ake ba da fatawa don ilimi ne mai zaman kansa wanda ake koya in mutum bai san wannan ba to zai ta wahal da mutane ta ba da fatawa ba bisa daidai ba kuma ita ba da fatawa lokacin yawan saurin yinta ajira ukum lil fatawa ajira ukum lin nari wanda da yake saurin a masa tambaya ba da amsa wato shine wato saurin son ya shiga wuta sabon annabi sun aka zo musu da fatawa sai wanda ya dinga tura ta gurin wance ce a wane shi ku dacewa shi sai dai wanda ta kure ya rasa yanda zai dole sai an ansa sannan ya dai amsa ta saboda matsalar ta wani za a yi masa fatawa sai kwan arba'in yana dubawa yana ta addu'a yana neman taya za a yi fita to sannan e faɗa abin da ake yi to so da abu ne mai tsaurin gaske a yanke hukunci akan mutane sai an yi zurfin tunani tukun an gane abubuwa na mutane mafi yawan fatawa an fi son mujtahidi ya bada ita ko mujtahidi ba zai zama ba sai ya san al'adar kasarsa da komai na mutanensa to da zamaninsa kuma da shine zai iya yin abu wanda yake daidai in ba haka ba sai je ta yin kwaba assalamu alaikum shikenan to to karasa ta ukun ita ce za ta tafi unguwa sai ce wallahi idan kika fita zan sake ki to algatmala sai ta fita din to algatmala ya zai hukunci tun daga shi ya rantse ya zai yi da wannan magana assalamu alaikum ai sa'a da ba ce ya sake ta ba ka san ai ca suka yi na yi da zan yi na yi da ita ce tafi su to Allah ya sa ba na yin ba ce zan yi ne ko na yi ne so da aka yi rantse zai yi ta fita saboda aka sai ya janye wannan rantsuwa ta ba zai sake ta ba sai dai ka fara sai a fi sa annabi alaihi sun kice man halafa lillahi ala yaminin ثم رأى أتقال الله منه من خلف على يمينه ثم رأى أتقال الله منه فليات التقوى in mutum ya rantsuwa iga saɓanin rantsuwa shine ifi kusaci da tsoron Allah mun ga mai abin hannu ne wannan basarar da zamu bashi shine sai je azumin kwana uku in yana da abin hannu ya je azumin kwana uku nan zai dan ji a jikinsa idan ko talaka ne wanda baya da ba ka tafi ma ke samun ci ba da sha in kace je azumi shi a gurin sa huta roro so ka sai a ce da shi ya samu mutum goma ya musu tufa mace ce mata riga da zani da mayafi sai yawa mata goma shine ka fara wani rantsuwar ko ya ci da mutum goma in ya so ya je samo kwanan masara kuma koma a ce masa a na shinkafa zai samu kwano goma irin yar thailand din nan ita zai je ya bayar kaga ita ce kan fara rantsuwar ka gani damar mutum goma ake cewa ko a tafatar da mutum goma ko azumin kwana uku to usuliyun malaman usul fiqi suka ce in talaka ne yayi ganganci ya rantsuwa aka zo karya ta kuma aka saba to in an tashi bashi fatawa sai a bashi wajen za ta taba aljihunsa
saboda anan zai ji a jikinsa ya daina wa Allah ganganci nan da nan in furta baki ya rantsuwa idan ko mai abin hannu ne in kace masa ya fidda kuɗi ya bayar ba zai ji komai ba ce ne masa ya azumi to shi kuma anan zai ji a jikinsa to anan zai nutsu ba zai dinga saurin sakin baki a cikin harkar Allah ba ruwansa ba to wannan shi yake kulawa da shi a cikin karatu an ce alƙarara gilas a zujaja gilas ba bambanci kenan malam
assalamu alaikum a in kace azujaj gilas irin kan wanda yake jikin taga da wanda yake na kwalaba da duk wani abu karau shine zujaj kuma wanda aka launa shi ya zama ya cikin wani burgami da yake amfani da shi wani shine karura wanda ake amfani da shi ba gilas ne haka fanda kai a fili ba abu ne wanda yake mai zurfi mai ciki wanda za a iya zuba wani abu a cikinsa to na shine karura shine wanda har nake cewa irin a plus na yanzu wanda ake amfani da shi na shayi shi yake kira karura e, kamar kwalaba irin wannan ta coca cola da wa ita kuma kizaza ake cewa da ita kizaza e, shine kawai amma gida abu guda ɗaya ne duk da dai cewa wani lokacin kalmomi sukan zo mutara difat kalma ce ɗaya tana fassara ɗaya to idan an tashi a ƙa'idar larabci in ka zo da kalmomi guda biyu masu ma'ana ɗaya sai ka fara kawo wacce take baƙuwar a farko sai kuma ka zo wacce ta fi bayyana ta biyu sai ta zama wani wannan ta biyun ita ce ta kan fassara ta farkon da ka faɗa wanda shine mutara difat haka ake yi kuma larabawa sukan yi ƙoƙari a da sukan sawa abubuwa suna suna da kasuwa da suke ranta suku ukas akwai suku zulmajaz akwai suku zulmajanna idan an tashi da abin da ya zo sabo ba a san shi ba sai su tare a kasuwar su sa masa suna kasuwar ta su takan ci kwana takwas wato in ta fara ci misali tun yau sai rana ita yau ta zo har gobe kuma ba dare ba rana kawai kasuwar ake ci annan shu'ara suke zuwa su yi waƙoƙi sabon abu ya zo a nan gwanaye za su ka masa suna to irin wannan suna ya sana da abin da ya burge su sai su ta sa masa suna iri iri kamar zaki kaga sun sa masa suna ya kai saba'in jirgin ruwa kawai da shi da allanan sai yana da suna ya kai ɗari bakwai a larabci wanda suke ta sa irin wani to wannan ne su duk abin da ya zo sabo ba sa barinsa sai sun sa masa suna daidai da wani abu da zai zo wani kuma daman can da daɗe ne kaga kalmar zujaj qur'ani ya ambace ta a cikin suratul nuri yana cewa al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyyatin wala garbiyya yakadu zaituha yudibu walau lam tamsashu narun nurun ala nur assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri akramakallahu kamar microscope fa microscope shi ina za mu sa shi dan na ga sun likitoci suna amfani da shi
wannan ya faɗi iya nan amma suna da shi su sun ambace shi irin su telescope da sauransu duk malaman musulunci duk suna da irin waɗannan suna amfani da shi waɗansu ma daga sunayensu aka aka aka ɗauko kamar ɓangaren da ya shafi ilimin geography da abin da ya shafi ilimin wato falak astronomy shi ma duk suna da irin waɗannan abubuwa abubuwan da suke sawa su hangi sama su waye akwai irin su suna kiransa istirlab istirlab wanda suke sawa su hangi abubuwa kuma akwai telescope din da suke sawa duk suna amfani da irin wannan daga baya tura suka suka sassamu a gurin amma duk su suka suka kamba moyin abubuwan suka fito da shi da yawa ko da waɗansu da aka samu irin su tolame a wajen ilimin astronomy kasan shi mutumin girka ne to da abin da ya bai taka kara karya ba su wayannan su abu raihan su suka fito da shi sosai suka fara zana map suka fito da abin da ya shafi duniya har aka sani wannan shi ne assalamu alaikum
yanzu to alaga malam shi tsari mace yana daga cikin manyan abubuwa kenan da yake mata mutum a duba shi lokacin da bashi da lafiya kenan ko domin naji ya yi bayani kamar kusan cikakke fitsarin ake ta faɗa
shi ne ban fi sauri dai wanda ake iya gane abubuwa da yawa kuma a wancan lokacin nasu suka samu ci gaba wajen binciken da ya shafi bawali din da shi ne amma kamar yadda na faɗa aka zo wajen halɗu din nan zai dinga gaya maka yadda mizaj ko mazaji na jikin mutum ike wani majina wani amai wani jini wani waye zai dinga gaya maka kowace cuta akwai daga inda take fitowa akwai wacce take ta ma'ida akwai wacce take ta ri'a shine huhun mutum akwai wacce take daddade hal daga jikin saifa take anan ake samun ta akwai wadda ake samun ta daga jikin marara ita ce madaciya ko matsarmama to kowanne sai mun zo zaka ga yanda ake saboda haka idan likita ya ce a dau jini ko ya ce a dau majina ko ya ce a dauki yau na bakin mutum ko a dau bawali ko a dau bayan garinsa to ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne wanda da shi za a iya gano cutar da take damun mutum amma mu a nan kawai sai a ce ka ɗauka baka sani masu sai da suka gaya maka in aka ce a ɗauka za to ga daga inda ake tsammanin rashin lafiya ta ka in ta bayyana ta wannan to rashin lafiya daga abu kaza ta samu in ta bayyana ta guri kaza daga abu kaza ta faru da za mu zo inda za ga ya fito da irin wayannan abubuwan wanda kanmu zai ƙara wayewa ma yanzu an ce a ɗau bawalin mutum za mu gane cewa cutar nan ta ta abu kaza ce in an ce a ɗau bayan gari mutum zai gane ma daga ina tushen cutar ike eh kuma zai gaya maka maganar annaba da ta qur'ani inda Allah yake cewa kulu washrabu wala tusrifu yace duk kiwon lafiyar duniya har Allah ya nade kasa duk abin da zai na kiwon lafiya iya wannan ayar yake kulu washrabu wala tusrifu shikenan shi kuma Allah alaihi wasallam ce al-ma'idatu baitud da' yace duk abin da za a ce hatta wani babban asibiti a jamus wannan suka rubuta hadisin na annabi alaihi salatu wa idatu baitid da duk ƙarshen da zaka yi binciken da zaka yi a ilimin likitanci har ka ga duniya ta tashi ba za a fita daga wannan kullu shirbu wala tusrifu ba innahu la yuhibbul musrifin assalamu alaikum ba yake yi yake gashi an ce a hada a yin magani a hada zuma kuma a sha nono yace ya taba jin cewa an ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba a hada zuma da nono yace to haka ne
assalamu alaikum ba na jin cewa ba a hada shi ne baya hada alaihi salam shi kuma wannan ba wai hada zuma da nono yake lokaci ɗaya ba wannan zumar a cikin maganin ya hada ta yasa ita ce sinadarin hada maganin ko ita ko sukari sai bayan ya sha tukunna sannan ake shan zumar a sannan ake shan wannan madara ita ce mahaɗin maganin amma wancan da ake magana shine ka kawo madara a je a tatso maka ita duminta ko a dafa ta bayan an tatso ta kuma ka je ka kawo zuma ka haɗa ka gauraya ka mai da ita kamar shayi ka sha wannan shine annabi alaihi baya yi amma bai hana ba ba baya yin wannan sai na umar da ya taɓa yin haka abin wannan salman al-farisi radiyallahu anhu baya nan to daman ya rike shi dan uwa wanda zai zame masa mudubi wanda ba zai masa almandana ba zai ga masa komai to abu shi salman radiyallahu anhu sai ya tafiya ta kwana daya sai ya dawo da ya dawo ya zo sai da sana umar radiyallahu anhu akan ana zaune sai sana umar ya ce to salmanu yaya a cikin kwana ɗayan da baka ana kada me ka gana sauya